نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنت إله الخلق ربي وخالقي بذلك ما عمرت في الناس أشهد تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد لك الخلق والنعماء والأمر كله فإياك نستهدي وإياك نعبد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الثقيل المهند وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله لقد أرسل الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق على حين فترة من الرسل فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت بها القلوب بعد شتاتها وجعل الهدى والفلاح في اتباعه وجعل الضلال والشقاء في معصيته أرسله ربه بأكمل رسالاته وأفضل كتبه وخاتمة شرائعه حجة على الخلق وقطعا للعذر جاء من عند ربه بنور الوحي الذي يجلي كل ظلام وبه حياة الأرواح وتفاصيل الهداية والخير لا تعرف إلا من الوحي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم جاء من عند ربه بالكتاب والسنة نعم فسنته وحي من الله جل وعلا كما قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما والحكمة هي السنة كما قال الشافعي وجمهور المحدثين والمفسرين والفقهاء أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkanin yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mahalicin kowa da komai wanda ya samar da kowa da komai daga babu zuwa akwai ya Allah muna shaidawa kai kaɗa ka cancanta a bauta maka baka da abokin tarayya muna kuma shaidawa annabinka muhammad babba ɗan abdullahi wanda ka aiko ya zama rahama ga duniya gaba ɗaya lalle bawonka ne manzanka ne zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu tataccen tatattu ya Allah ka yi salati da sallama ga wannan annabi mai girma da dukkanin ahlul bait da dukkanin sahabban shi gaba ɗaya da waɗanda suka bi tafarki irin tashi da tasu har zuwa ran tashin kiyama yan uwa masu girma hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo shi da shiriya da addini na gaskiya a lokacin da ake cikin kishirwa na annabta duniya tana cikin duhu na jahilci da duhu na shirka da kafirci sai ya zamto duniyan ta yi haske da hasken sakon da ya zo da shi bayan da duniya gaba ɗaya tana cikin duhu zukata sun haɗe sun zama ‘yan uwan juna bayan da suna gaba da juna suna yaƙe-yaƙe ba mutunci ba mai mutunci amma saboda albarkan wannan annabi saboda saƙon da ya zo da shi ‘yan uwa suka zama ‘yan uwan juna ba tare da gida ko gari ko yare ya haɗa su ba ‘yan uwantaka ta musulunci sannan kuma Allah ya sanya shiriya da rabauta duniya da lahira ana samun shi ne kadai ta hanyar bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya bata da taɓewa da hasara da lalacewa yana faruwa ne ga duk wanda ya saba mishi ga duk wanda bi son zuciyar shi Allah ya aiko wannan annabi mai girma da risala mafi cikar risala da littafi mafi falalan littafi ya zamto saƙon da ya zo da shi shi ne na ƙarshe babu wani saƙo bayan shi ya zama hujja akan halittu gaba ɗaya ya zama yanke hanzari ga duk wanda bai imani da Allah ba ya zo da haske na wahayi hasken da yake haska duniya bayan da duniya tana cikin duhun jahilci wannan hasken ya zamo da shi ne kaɗai zukata suke rayuwa bayan nan kuma Allah ya yi bayanin shari'a filla-filla daki-daki ta hanyar wahayi ta hanyar saƙon da annabin yake ɗauke da shi ya zo mana daga wurin ubangijin shi da littafi alƙur'ani kenan da sunna ita ce hadisi daga allah subhanahu wa ta'ala lalle sunnan annabi alaihi salatu wassalam wahayi ne daga allah ba tsari ba ne na wani ba son zuciya ba ne na wani wahayin allah ne wanda dukkanin mai imani na gaskiya wanda ya imani da alƙur'ani yake imani da shi saboda haka ne ma'allan da kanshi subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin ƙur'ani daban-daban a wurare daban-daban wannan huduban za ta zanto saƙo ne zuwa ga masu ƙoƙarin yaɗa ƙidan ƙur'ani yun cewa babu ruwansu da komai sai alƙur'ani duk da wannan sunan ma ba su cancance shi ba a kira su da 'yan ƙur'ani yuna a kira su da sunan da ya dace da su in ma ko 'yan tatsini ko 'yan ƙalaƙato amma 'yan ƙur'ani yuna kan lalle wannan sunan bai dace da su ba wannan huduban za ta jefa musu tambayoyi har guda goma sha biyu wanda muna bukatar amsa daga wurinsu tambaya ta farko a cikin alkur'ani mai girma a wurare daban-daban allah ya faɗa ya ce alkitabu sai ce alhikimatu tambaya ta farko kenan da za mu jefa musu allah ce wa anzalallahu alaika alkitaba wal hikimata mun saukar da littafi a kanka mun saukar da alhikima a nan alkitabu shine alkur'ani alhikimatu kuma ita ce sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda imamu shafi'i ya faɗa da dukkanin malaman hadisi da dukkanin malaman tafsiri da dukkanin fuqaha'u gaba ɗaya alkitabu a wannan ayan shine ainihin alkur'ani alhikima ita ce hadisi Allah ya sake faɗa ya ce a bisa addu'an annabi ibrahim ya ce rabbana wa ba fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata annabi ibrahim alaihi salam a lokacin da ya addu'a a garin makka allah mai da wannan garin ya zamo gari a ciki ya roƙa wa mutanen makka ya zama da duniya ma gaba ɗaya ya allah ka tada wani manzo minhum daga cikin mutanen wannan garin wanda wannan manzon ya tulu alaihim ayatika zai na karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhumul kitaba zai kuma sanar da su alqur'ani wal hikima da hadisi Allah ya sake faɗa cikin wata aya yace kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikima yana karantar da ku alqur'ani yana karantar da ku al hikima Allah ya sake faɗa cikin wata aya yace wadhkuru ni'matallahi alaikum wama anzala alaikum minal kitabi wal hikimati ya izukun bihi yana ainihin ya saukar da littafi a kanku ya saukar da kuma alhikimatu ya izukun bihi yana muku wa'azi da shi Allah ya sake faɗa cikin wata aya daban ya ce huwa lazi ba sa fil ummiyina rasulan minhum ya tulu alaihim ayatihi wa zakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikima haka ya sake faɗa ya ce wa zukurna ma yutla fi buyutukunna min ayatillahi wal hikima waɗannan ayoyi Allah ya ce ya saukar da ababe guda biyu ga alkitabu ga alhikimatu tambayar da muke jefawa zuwa ga 'yan ƙalaƙato menene alkitabu a nan a wurinsu menene alhikimatu a wurinsu a wajen dai musulman duniya gaba ɗaya alkitabu shine ƙur'ani alhikima kuma shine hadisi tambaya ta biyu zuwa ga 'yan ƙur'aniyuna allah ya faɗa ya ce wa ma an zanna alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun Allah ya ce wa ma anzalna alaikal kitaba ba mu saukar da wannan littafin akan ka ba ai ba mu saukar maka da wannan littafin ba illa litubayyana lahum sai dan ka bayyana musu dan ka musu bayanin abin da suka yi sabani a ciki na akwai alkitabu akwai albayan ababe ne guda biyu ya sake cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun Allah ce mun saukar da littafi zuwa gare ka azzikir shine alqur'ani sai ce litubayyana lin-nasi dan ka bayyana wa mutane kai musu bayanin abin da ke cikin wannan littafin to kaga saboda haka akwai alkitabu akwai kuma albayan menene azzikir a wurin su menene alkitabu a wurin su menene kuma albayan wannan shine tambaya ta biyu a dai wurin musulman duniya kan azzikiru ko alkitabu a waɗannan ayoyi shine alqur'ani albayan kuma shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma tambaya ta uku zuwa ga 'yan ƙur'aniyun don wannan abin da za mu karanta gaba ɗaya hudu ban nan ba za mu kawo hadisi ko guda ɗaya ba don ba su imani da shi ba za mu kawo musu ne dalilai guda biyu al'adillatin na ƙaliyya dalili na wahayi alƙur'ani wal adillatin aqaliyya da kuma dalili na hankali dalilai alaƙaliyya da za mu jefa musu muna buƙatan amsa a adalci irin na ubangiji a matsayin shi na arrahmanu arrahimu wanda ya ce wa rahamati wa sa'ad kullu shay'in rahamata ta mamaye komai ta yalwaci komai shin zai yi a ce a rahama irin ta Allah a ce duk musulman duniya gaba ɗaya kaf suna kan halaka suna kan kuskure sai waɗansu 'yan tsirari 'yan kaɗan cikin cokali su kaɗai ne suke kan daidai saboda sun ta hadisi lalle wannan ya saba da rahaman Allah subhanahu wa ta'ala musulmai sama da biliyan biyu ake da su a duniya lallai waɗanda suka zama 'yan kaɗan ɗin nan cewa hadisi ƙarya ne fikihu ma ƙarya ne babu wani abu sai ƙur'ani babu ko shakka su suke kan kuskure sannan kuma ta yaya za mu fahimci alkur'ani mai girma alkur'ani yakan zo da ababe kamar haka yakan zo mujmal dama hadisi yana alaka da alkur'ani ne da ababe guda shida suka ce na farko qur'ani hadisi yakan zo ya karfafa hukuncin da qur'ani ya zo da shi hukuncin qur'ani ya faɗa idan aka sake faɗan shi a hadisi kamar akka da wannan magana ne ƙara ƙarfafawa ne abu na biyu suka ce a sunnatu takan zo dangane da alkur'ani tufassilu mujmalahu dan ta yi bayanin abin da ke a dunkule wa aqimus salata wa atu zakata annabi sai mana bayani ga yanda ake sallah sannan hadisi yakan zo dangane da alkur'ani suka ce ainihin yukhassisu umumahu dan ya takaita fadin wani aya abin da aya ya zo da shi yakan kuma zo abu na ainihin hudu ainihin tuqayyidu ainihin mutlaqahu ta zo inda aka kawo mutlaq sai ta kawo masa qaidi sannan kuma takan zo tubayyinu mubhamahu abin da yake mubham hadisi sai bayyana shi filla filla dake dake sannan abu na shida shine na karshe sunna takan zo bi hukumin jadid ta kawo hukuncin da ma babu shi a qur'ani ainihin domin shi ma wahayi ne daga Allah subhanahu wataala waɗannan ababe guda shida gaba ɗayan su kowanne karatu ne mai zaman kanshi mun dai kawo ne kawai a takaice dai babu yadda za a yi kai sallah kai azumi kai zakka kai hajji da hukunce hukuncen aure da abubuwan da ya shafi shari'ar musulunci in ba ka koma fassaran da annabi ya qur'ani a cikin hadisi ba sannan abu na ainihin gaba dangane da tambayan da zamu musu ita ce tambaya ta biyar wannan alqur'anin da muke karantawa waye rubuta shi waye rubuta wannan qur'anin da su ma suna karanta shi idan sun ce wannan alkur'ani daga annabi yake menene hujja ina fata an gane menene hujja in sun ce annabi ne rubuta mu ce ƙarya kuke Allah ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idan la tabal mubtilun annabi baya rubutu wa ya rubuta wannan qur'ani sai kun mana bayani in kun ce hadisi ƙarya ne to qur'ani ma ƙarya ne wannan hujja ce ta hankali in da hadisin ƙarya ne wasu ne suka rubuta ƙur'anin ma waɗansu ne suka rubuta wannan amsa ma muna buƙata daga wurinku a gurguje sai tambaya ainihin ta gaba dangane da abin da ya shafi wannan alƙur'ani mun ga suna tafsirin ƙur'ani to waye ta su yi tafsiri ina fata kun gane tunda annabi ma bai yi tafsiri ba dan me su ma suke tafsiri kamata ya in suka zo suka zauna ga alaran ma a gefe jahili ga mai tafsiri ma jahili idan ya ce kul huwallahu ahad mai fassara sai girgiza kai sai a ci gaba dan haramun ne fassara ina fata kun gane tunda annabi ma bai fassara ba kuma bai halatta ku fassara ba amma gashi muna ganin shi a social media ga mai jan baki ga mai fassara har yana karin bayani amma annabi bai karin bayani ba sai shi a matsayin shi na sakare sannan tambaya ta gaba dangane da waɗannan 'yan ƙur'aniyun yadda aka saba kiransu amma 'yan tatsi ne ko 'yan ƙalaƙato idan suka ce wannan alƙur'anin da shi kaɗai za su yi aiki sai gashi mun ga daga cikin malamansu suna ainihin umra a saudiya sun sanya ihrami sun ɗaura wannan sun yafa wannan fari wa ya ce su yi wannan abu ban gane ko kun gane ba kuma ka yada a social media hada shugabansu na najeriya gaba daya wanda bana so da kira sunan shi wanda mazanin gombe ne a shekarun baya amma yanzu yana kaduna sai gashi nan da ihrami ya daura ya kuma yafa yana dawafi wa ya ce mishi wannan abu wa ya ce dawafin haka ake ya kawo mana aya ko hadisi wa ya ce cire kayan shi na gida ya sanya wannan kayan da ya saka ya kawo mana aya cikin alkur'ani mai girma in dai har akwai to muna bukatan aya sannan kuma na ji suna karatu suna faɗan cewar ga matan annabi alaihi salatu wassalam akwai aisha akwai hafsa akwai wance akwai wance to su kawo mana ayan da aka ce sunanta hafsa ko sunanta aisha na duba qur'ani kaf a matsayin nan ɗalibi ni da ban ga sunan aisha ba wa ya ce musu aisha matan annabi ne dan babu shi a qur'ani sai sun kawo ina fata kun gane sannan na ji wani daga cikin malaman su yana bayanin darajar na na fatima wai yar manzon allah ce ina ayan da ya ce fatima yar manzan Allah ce a ƙur'ani kaf babu sunan na fatima babu inda aka ce na fatima yar manzan Allah ce sai dai a hadisi kun gane wannan abin da kyau ya zama nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din kenan amma dai a ƙur'ani kaf babu inda aka ce ga sunan mata annabi ga sunan 'ya'yan shi ga sunan jikokin shi muna buƙatan aya daga wajen waɗannan mutane dangane da ainihin matan annabi da 'ya'yan annabi da suke faɗan sunayensu na ji wani daga cikin malamansu yana cewa sayyidina ali bin abi talib da sayyidina muawiya wai masu hadisi sun ce sun samu saɓani har an yi rikici tsakaninsu da juna wannan maganan ƙarya ce babu ita gaba ɗaya tatsuniya ce ya ce da sayyidina aliyu da ya sayyidina muawiya zaman lafiya suka yi ba abin da ya faru tsakaninsu sai muka ce mun ji mun yadda me tabbacin a tarihin duniya akwai sayyidina aliyu ina aya ina fata kun gane ina ayan da ta ce akwai sayyidina muawiya balle ka ce sun zauna lafiya muna bukatan aya ko hadisi da ta ce sayyidina aliyu wa muawiya sun zauna lafiya ina fata an gane tunda babu wannan ayan da ta kira sunan sayyidina aliyu babu ayan da ta kira sunan sayyidina muawiya to cewar abin da zo a cikin hadisi ƙarya ne ba su yi rikici ba ba abin da ya faru tsakaninsu to kaga wannan abu ne da ke bukatan hujja ƙarara sai sun mana bayani kuma filla-filla dake dake ina fata an fahimta sannan daga cikin abinda muke tuhuman waɗannan mutane muke buƙatan amsa daga wurinsu zai iya yiwuwa a ce ga wani littafi an aiko ne koyar da ku amma idan ya zo aikinsa sai dai ja bakin kai ba fasara ko ba zai bayanin komai ba ban gane ko kun gane ba a ce malami ne zo zai karantar da ku an aiko shi ya zo ya buɗe littafi kawai jan bakin yake baya fassarawa in ya fassara kuma baya ƙarin bayani me amfani aiko shi a ba kowa ya karanta da kanshi kun kwanci wannan abin da kyau ko da hand out da ake ba wa ɗalibai a jami'a ga su profesa muna tare da su ai in malami ya raba musu ɗin ko suka saya tun da saya ake ko to zaka ga idan ya shigo ajin kuma yana ƙarin bayani kowa na dubawa ina fata an gane ba zai taɓa yiwuwa ba ce a barka da hankalinka dole a maka bayani dangane da wannan abin da ke cikin wannan littafin to in dai haka ne mafi littafin da yake buƙatan ƙarin bayani shine ƙur'ani don shine rayuwan duniya gaba ɗaya da shi kaɗai za a shiga aljanna yadda Allah ya aiko wannan littafin dole ya aiko annabin da ya zo da shi dole annabin ya mana bayanin mai ke cikin wannan littafin idan har bai mana wannan bayanin ba babu amfanin turo shi ban gane ko kun gane ba a takaicen takaitawa shine daga wannan zaka gane cewa wannan aƙida ce ta halaka wannan aƙida ce da ta saba kwata-kwata da hankali ta saba da shari'a shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala a ayan da na karanta ɗazu ya gaya wa matan annabi inda za ka fahimci abin a zahiri ma kenan ya ce wa zukurna kutina ma yi tulafi buyuti kunna abin da ake karantawa a cikin gidaddajinku ya ku matan annabi tunda siyaƙin ayoyin magana matan annabi ake ke sa aka ce wa zukurna kaga da mata ake magana kenan ga wanda ya san larabci aka ce kutina abin da ake karantawa cikin gidajenku sai Allah ya ce min ayatin lahi na ayoyin Allah wal hikima da kuma hikima yanzu dan Allah nan ba abu guda biyu aka yi ba dole ayoyin Allah akwai abin da ke tare da shi kun fahimci wannan abin da kyau dole wannan hikiman shine bayanin da annabi yi dan shefi kowa hikima shefi kowa iya bayani shefi kowa iya sharhi to wannan ƙarin bayanin nashi shine hadisi din ina fata an gane to duk lokacin da kace baka yarda da Qur'ani ba ka yadda da ƙur'ani ba ka yadda da hadisi ba musuluncin ka ya samu matsala haka ka ce ka yadda da ainihin hadisi ba ka yadda da ƙur'ani ba musuluncin ka ya samu matsala yadda ka san kalimatu shahada ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba ka iya raba su haka a wurin tahiya ko kiran sallah ko ta da ikama dole ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ko rasulullahi to waɗannan ababe guda biyu in ka ɗauɗe kabar ɗaya kabar musulunci dole sai ka ɗauki guda biyun duka to haka ƙur'ani da hadisi suke haɗe ba ka raba hanta da jini haka ba ka iya raba alƙur'ani da ainihin hadisin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yan uwa masu girma annabin rahama alaihi salatu wassalam ya zo da addini ya isar da saƙo ga ainihin sahabban shi sun karɓi saƙo ya karantar da su ya musa bayani ya koma ga Allah waɗannan sahabban su suka ɗauki amana suka ɗauki nauyin isar da wannan saƙon zuwa ga 'yan baya su ne tabi'ai ba su ci amana ba babu abin da suka ɓoye sun yi bayanin komai filla-filla daki-daki gwargwadon abin da Allah ke so ya zo gare mu su kuma waɗannan tabi'an su ma suna da amana haka suka ɗauko wannan saƙon tiriyan-tiriyan suka isar da wannan amanan zuwa ga taba'u tabi'ina haka abin ya dinga tafiya har ya kawo zuwa gare mu wannan shine sanadi da ake magana shi yasa wannan addinin namu dama sanadi ne shi yasa wani daga cikin magabata Abdullah bin Mubarak yake ce al-isnadu min ad-dini yace falawla al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a yace wannan addinin namu yana da isnadi dole wane ya ji ga wane wane ya ji ga har zuwa kan annabi alaihi salatu wassalam yace in banda akwai isnadi da kowa ya faɗi abin da ya ga dama da ka ce annabi ya ce sai a ce wa ya gaya maka dole ka yi bayani a nan za a gane ko gaskiya ka faɗa ko ƙarya kake za a bi abin filla filla daki daki a warware shi kuma a maka raddi a ce wannan ba maganar manzon Allah bane ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda ka ƴan uwa masu girma kar mutum ya kuskura da hankalin shi a ce wai wani ya zo yana da zaƙin baki da zai ce masa hadisin annabi ƙarya ne kuma yadda wallahi halaka ce bala'i ne kuma sun samu dama na social media sun samu dama na masu kuɗi da 'yan siyasa da ke ɗaure musu gindi saboda aƙida ce da waɗansu suna shiga saboda akwai garaɓasa a ciki abu kaza a ce halal ne saboda hadisi ne haramta to ku yi ta abin da ku ga dama abu kaza ma ya halatta dan babu sha qur'ani to waɗansu akan wannan suke shiga wannan abu waɗansu kuma a dama so suke kullum musulman kansu ya ta rabuwa idan kan musulmai ya haɗu to su barazana ne a wurinsu duk yadda za su raba kan malaman addini da ƙungiyoyin addini da musulman su tarwatse wannan gabar wannan yamma wannan kudu wannan arewa shi ne za su yi abin da suke so ba tare da sun ce ga wani barazana da muke fuskanta ba yan uwa masu girma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ya tsare mana imanin mu a takaice musuluncin nan ababe ne guda biyu na farko alkur'ani mai girma na biyu hadisi waɗannan wahayi ne daga Allah babu ko shakka ingantaccen hadisi sannan akwai ijima'i shi ma hujja ne a musulunci wannan ittifaki na wurin malaman musulunci babu sabani akwai alkiyasu hujja ne a wurin jumhur in ban da 'yan zahiriya ala'ayi halin muna addu'a Allah tsare mu tsare mana imanin mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya kuma ƙarya ce ka ba mu ikon kauce mata muna isar da ta'aziyya ga ainihin musamman yan uwa mazauna wannan anguwa akwai ɗaya daga cikin yan uwa da ake tare da su limamin wannan masallaci na gabar da mega station da Allah masa rasuwa jiya za a masa sallah an jima kaɗan a masallacin bolariyan filin kwallo a masallacin da malam sadiq famasi da malam yusuf suna tafsiri a wurin ranar litinin kuma ladanin masallacin ɗaya ne daga cikin masu ɗauka mana karatu anan ahmad muna addu'a allah ta'ala ya gafarta mishi allah ta'ala ya mishi rahama allah ta'ala ya sa ya huta dukkanin waɗanda suka riga mu gidan gaskiya maza ko mata allah ta'ala ya gafarta musu allah ya ka musu rahama mu kuma allah ka samu kyakkyawan ƙarshe allah ka samu gama da wannan duniya lafiya الله كسر ما كسر من إيمانه اللهم أهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يئز من عاديت تباركت ربنا وتعالى اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ومن البخل والجبن ونعوذ بك من دلاء الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوموا إلى صلاتكم قانتين يرحمكم الرحمن الرحيم